أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna biyu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 19 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya ci gaba da darasinmu da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara jiya mun karanta aya ta 183 zuwa farkon aya ta 184 wadda lokaci ya cin mana ba mu karkare zuwa ƙarshen ayar ba insha Allah ta'ala za mu sake dawowa daga farkon waɗannan ayoyi domin ɗaurawa daga inda muka tsaya insha Allah Allah ta'ala ya mana jagora Allah ya sa albarka cikin abin da zamu ambata ya kare mu daga zamiya da ganganci da kuskure na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
jiya mun ji bayani da Allah tabaraka wa ta'ala yayi akan aya ta 183 ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani mun wajabta an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku domin ku samu takawa ku samu tsoron Allah Allah ya ce ayyaman ma'adudat azumin da za ku yi kwanaki ne kididdigaggu da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta muku ya ce faman kana minkum mariban duk wadda a cikinku ya kasance mara lafiya au ala safari ko yana kan halin tafiya to in ya sha ruwa fa'iddatun min ayyamin ukhar to ya kirga wasu kwanaki bayan ramadana sai ya biya bashin azumin da ake bin shi to gabar da zamu tashi akai insha Allah ita ce fadin Allah ta'ala wa alal ladina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin Allah yake cewa wa alal ladina yudiqunahu yana ga akan waɗanda suke iya yin azumin fidiyatun da su fanshi kansu ta'amu miskin za su ciyar da miskini wannan gabar malamai sun tattauna akan a mecece ma'anarta wasu daga cikin malamai sun ce wannan gabar aya wannan gabar ta wannan ayar an shafe ta domin kamar yadda ya tabbata a cikin a hadisi ingantacce cewa a farkon musulunci a hadisin na nan a cikin sahih bukhari da muslim hadisin salamatu ibn al-aqwa yake cewa annahu awwalu ma kutiba as-siyamu kana al-insanu mukhayyaran baina an yasuma aw yuftira wa yaftadiya hatta nazalat al-aya allati ba'daha shahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an salamatu bin al-akwa yake cewa farkon yadda aka fara shar'anta azumi shine an ba da zaɓi idan mutum ya ga dama ya yi azumi in ya ga dama kuma ya sha ruwa sai ya ciyar a madadin azumin kowane wuli ya ciyar da miskini ɗaya daga sai ya zama wannan da azumin muhayyar ne zaɓi ne wanda ya so ya yi azumi wanda ya ga dama kuma ya ciyar so daga baya sai aka shafe wannan ayar aka shafe hukuncinta in ba ku manta ba a baya mun karanta ayar manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha akwai ayoyin da Allah ya shafe hukuncin su amma tilawan tana nan akwai ayoyin da an shafe tilawan amma hukuncin yana nan akwai ayoyin da an yi saukar da su aka shafe tilawan su aka shafe hukuncin su ba tilawan ba hukuncin to ita wannan ayar da ta zama mansukhatul hukm ne amma sabitatul at-tilawa wato hukuncin ta an shafe amma mathbutatul tilawa an tabbatar da tilawan ta har yanzu tana saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce to wannan ayar an shafe ta da ayar da zamu je a gaba da Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda a cikin ku ya halacci watan Ramadan yana mai lafiya kuma dan gari ba matafiyi ba ba rashin lafiya ba tafiya to ya azumci watan gaba daya kaga sai zamana an shafe wancan zabin da aka bayar na wanda ya ga dama yayi azumi wanda ya ga dama ya ciyar to wasu malamai suka ce wannan shine ma'anan wannan gaban da Allah ya ce wa alal ladina yudiqunahu wadanda za su iya yin azumi babu laifi akan su in sun ga dama fidyatun ta'amu miskin su bar azumin sai su fanshi kansu ta hanyar ciyar da miskini amma a hukuncin farko kafin a shafi a wasu daga cikin malamai suke cewa a cikin ayar akwai abin da aka shafi takadirin ayan shine wa alal ladhina la yudiqunahu yana akan waɗanda ba za su iya azumin ba sai aka shafe wannan ladin annafiya wa alal ladhina la yudiqunahu waɗanda ba za su iya yin azumin ba to ya za su yi fidyatun ta'amu miskin tare da cewa malamai sun tabbatar cewa wannan fassara ce mai rauni wannan fassara ne da'ifi wasu daga cikin malamai suka ce wa alal ladina yutiqunahu kaman yadda yazo a wata qira'a wa alal ladina yutawwaqunahu ay yatakallafunahu akan waɗanda yana kan waɗanda wato aka tilasta musu su yi azumin amma in sun yi azumin za su sha wahala wa yablughu taqatu minhum hatta yusbiha shaqqan alaihim azmin ya zama musu da wahala da kyar za su kai to fidyatun ta'amu miskin su ciyar da miskini a madadinsa to suwaye aka yadda su sha ruwan azumi sannan su ciyar a madadin azumi na farko akwai sabani tsakanin malamai akan suwaye ne idan sun sha ruwan azumi za su ciyar a madadin azumi a duka malamai sun ittifaki akan mutane guda biyu na farko shine tsoho da kuma tsohuwa waɗanda shekarunsu ya ja ya kai da ƙyar za su iya yin azumi in sun ce za su kai ma za su sha wahala kaga shi kuma tsu bayan an tafi ai ba a dawowa ballantana ce in sun dawo matasa ko sun dawo 'yan mata su biya to wannan sai su ciyar a madadin kowane wuni ɗaya su ciyar da miskini ɗaya kaga wannan yana nuna mana bid'ancin wannan mummunar bid'an da aka ɗauko wa mutane a ce da su wai akwai wani wata sunan shi watan azumin tsofaffi ramadan ɗin ma an ce an yafe musu su ciyar amma saboda bala'i da munin bid'a kawai a sa tsoho ya kama azumin watan rajab ba hujja daga qur'ani ba hujja daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda inda zaka gane ita bid'a in ta zo ka'idar ta ce sai ta raba ka da sunna duk inda aka ajiye bid'a a wajen to makofinta kuma za ta kori sunna asali annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaitan azumi ne a watan sha'ban to amma da bid'an azumtan watan rajab ta zo sai aka ce watan rajab azumin tsofaffi watan sha'aban sallar tsofaffi kaga kun ana sallah ai ba magana azumi saboda haka sai aka shagaltar da mutane daga asalin inda ake azumin sai aka sa suka dauki azumin sa kashi inda ba nan ake yi ba daga duk wanda ya wani azumi da sunan da niyyar wai azumin tsofaffi to ya sha yunwan banza don a musulunci ba wani abu azumin tsofaffi babu shi nana aisha radiyallahu ta'ala anha tace annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba azumtan wani wata a duniya cikakke daga farko har karshe ba in ba ramadan ba kuma babu watan da manzo Allah yake azumtan sa kai ka ce ba zai sha ruwa ba kamar watan sha'ban daga watan rajab ba inda ya samu asali cewa ana azumtan shi saboda haka wanda ya kai tsufan da ba zai iya yin azumi ba ko in yi azumin azumin zai ba shi wahala to sai ya ajiye azumin sai kuma ya ciyar a madadin a kowane wuni ya ciyar da miskini guda ɗaya a madadin a madadin kowane wuni na biyu shine wanda yake fama da rashin lafiya a shekhu samin rahimahullah yana cewa mara lafiya game da hukunce-hukuncen azumi ana kasa marasa lafiya gida uku na farko shine yace an yadurruhu sawmu wala yashqa alayhi alla yadurruhu sawmu wala yashqa alayhi fa hadha la rukhsata lahu fi fi fitr mutun ya zama bayi da lafiya amma rashin lafiyan baya cutar da shi kuma rashin lafiyan ba zai sa azumi yayi masa wahala ba ta wannan bayi da rukhsar shan ruwa misali dan rashin lafiya da aka saba da shi furfurfurfur an dan yi zazzabin minti uku an wuce wanda za ka yi ma har ya washe ma baka san kayi ba akwai wannan zazzabin aiko akwai irin wannan rashin lafiya har ya wuce ma baka san kayi ba kawai dai yana bin jinin jiki to kaga wannan mutum ba zai sha mishi ruwa ba domin ba zai hana shi yin azumi ba yace na biyu shine an ya shukka alaihi wala yadurruhu zai zamana ya zamana azumin zai masa wahala zai sha wahala in yayi azumi amma kuma azumin ba zai cutar da shi ba dan yayi azumin amma dai zai sha wahala yace fa sawmu fi haqqihi makaru wannan makaruhi ne ya azumi eh in an ce mutum yayi abin da yake makaruhi shine ba a so yayi ba amma in yayi ba laifi makaruhi kenan saboda haka yace li annahu la yanbaghi al-adulu la yanbaghi al-udulu ar-rukhsatillah domin bayi dacewa ga mutum ya kauce masaukin da Allah ya Allah ya yi saukin baka da lafiya ka sha ruwa eh saboda haka wannan a makaruhi ne azumi yace al-thalitha ha yanayi na uku shine an yadurruhu sawm ya zamana in yayi azumin azumin zai cutar da shi zai haifar masa da wani sabon rashin lafiya ko ya ƙara ninninka wanda yake ciki yace fa hadha as-sawmu fi haqqihi muharram wannan shi haramun ne ya azumi haram ne ya azumi liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah da yace wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima Allah yace kar ku kashe kawunanku dan Allah na tausayin ku a wata aya yace wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku da kanku a cikin halaka saboda haka mutun ya san in yayi azumi azumin zai cutar da shi zai kara mishi rashin lafiya to wannan haramun ne azumi to sai ya ajiye azumin to wanda zai ajiye azumi ya ciyar a matsayin mara lafiya shine wanda yake rashin lafiya maradan muzmanan wanda yake da rashin lafiyan da bai da ranan warkewa bai da ranan warkewa misali yana da ulcer ta mai chronic kaga in a ramadan ulcer chronic za ta hana shi azumi to min babu aula a wajen ramadan ma ta hana shi azumi domin ita bata san zamani ba koyaushe tana nan to saboda haka sai ya sha ruwa sai ya ciyar a madadinsa to amma inda ake da sabanin shine ina hukuncin mace mai ciki da mai shayarwa in ta sha ruwan azumi shin me a kanta za ta biya azumin ne ko kuma za ta ciyar a nan ne sabanin yake kuma da yawan mutane suna rubtawa akwai fatawoyi da suka zo daga malamai tun daga sahabbai a cikinsu akwai abdullahi bin abbasin akan cewa wannan ayan wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin tana magana akan mace mai ciki da mai shayarwa za su iya azumi amma in sun yi za su sha wahala ko su cutar da kansu ko su cutar da ɗan da yake ciki ko ɗan da ake shayarwa ɗan to sai ce to fahimtar sai ta ce za su sha ruwa sannan su ciyar a madadin kowane wuni ɗaya su ciyar da miskini amma da yawan malamai sun tafi akan cewa wannan magana ce mai rauni wannan magana tana da rauni daka magana da tafi inganci ita ce a maganar jumhur cewa duk matan da ta sha ruwa saboda wato shayarwa ko saboda ciki to bayan sallah za ta biya azumi ba ciyarwa za ta yi ba wannan ita ce magana da tafi inganci ita ce maganar jumhur na malamai ita ce maganar mabiya mazhaban a mabiya mazhaban hanafiya idan mutum ya duba littafin fathul qadir na ya ibnul hammam zai ga bayani akan wannan sannan ita ce fahimtar mazhaban shafi'iyya yana nan a cikin almajmu na imamun nawawi da kuma littafin albayan na imamul amrani haka ita ce mazhaban alhanabila kamar yadda al'imamu ibn qudama rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin littafin shi na almughni daka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa mace mai ciki da mai shayarwa in suka sha ruwa za su biya azumi ne ba ciyarwa za su yi ba ba ciyarwa za su yi ba imamul qurtubi Allah ya mishi rahama a cikin tafsirinsa a aljami'ul ihkamil qur'an yake cewa wa qala al-hasan al-basri وعطاء ابن أبي رباح والضحاك والنقي والزهري وربيعة والأوزاعي وأصحاب الرأي وإنما لمن سنتفي أكنشي والحامل والمرضع يفطران ولا إطعام عليهما دمتمي تكي دمي شاير و زاس شاروان أزمي كما باتشير وأكنسو بمنزلة المريض matsayin su ɗaya da mara lafiya yufdiru wa yaqdi zai sha ruwa sannan ya biya yadda mara lafiya zai sha ruwan azumi ya biya azumi bayan sallah haka nan mai ciki da mai shayarwa za ta sha ruwan azumi sannan kuma ta biya bayan sallah wa bihi qala abu ubaid wa abu thawr wannan ita ce fahimtar imamu abu ubaid da abu thawr وحكي وحكي وحكى ذلك أبو عبيدة عن أبي ثور واختاره ابن المنذر وانا تتشي مغانا دا الإمام القلطبي رحمه الله يكاو دليل كوشيني حديثي ديزو أتكين سنن إمام الترمذي لكما سنن إمام النسائي haka nan da kuma sunan na al-Imam Ibn Majah rahimahullah haka Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ya inganta shi a cikin sahihu sunanin nasa'i Allah ta'ala ya musu rahama hadisin babban sahabi Anas ibn Malik Allah ta'ala ya kare dagare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri shatr as-sala Allah madaukakin sarki ya yafe wa mai azumi ya yafe wa matafiyi rabin sallah mutum yana halin tafiya an yafe mai rabin sallah sallah mai raka hudu aka ce dawo da ita raka biyu a madadin hudu wa anil musafiri wal hamili wal murdi'i sawm da matafiyi da mai ciki da mai shayarwa Allah sai ya dauke musu azumi to muhalli shahid a hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hada da mara lafiya da mai ciki da mai shayarwa sai ya ce Allah ya dauke musu azumi bai bambance tsakanin hukuncin su cewa mai ciki za ta ciyar marar lafiya ko matafiyi zai sharu zai biya ba sai ya hada su waje daya ta wannan shine wajhud dilala akan cewa tunda manzon Allah ya hada su a gu daya bai kuma fayyace ba ya nuna saukin su iri ɗaya ne hukuncin su iri ɗaya kuma bayan sun sha bayan azumi ya kare saukin su shine su ajiye azumi hukuncin su kuma shine su biya azumi bayan sallah wannan ita ce fahimtar a da yawa daga cikin da yawa daga cikin malamai saboda haka a wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula domin da yawa musamman cikin iyaye mata suna rubtawa ciki da aka ga galibi musamman jama'a suna wasa da abin da ya shafi addini mutum zai ci bashin azumi ya tara musamman mata sai ta tara azumin shekara uku sai ta zo tana tambayin cewa ya an ce wai in azumi ya wuce shekara ya zagayo ciyarwa za a yi a madadinsa waye ba ta wannan fatawar ruhu azumi in shekara ɗari ya yi a kanki to yana nan a kanki za ki biya wannan bashin azumi yana nan ba canji babu canji haka wannan kuskure ne da ya kamata a kula da shi sosai Allah ya samu dace haka Allah ta'ala ya ce wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin to a nan wajen fidiyatun ta'amu miskin akwai kira'o'i da suka tabbata daga manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda za su ba mu fa'idoji masu tarin yawa na farko shine kamar yadda muka ji malam ya karanta mana da wa'alal ladina yuqunahu fidiyatun ta'amu miskin sannan akwai kira'an wa'alal ladina yuqunahu fidiyatu ta'ami masakina maimakon fidiyatun ta'amu miskin sai aka ce fidiyatu ta'ami masakina kaga sai zamana a wato an yi an shafe tanwin din da ke kan lafazin fidiyatun sai zama fidiyatu ta'ami masakin kaga ya zo a matsayin mudafu wa mudafu ilaihi kenan wannan yana nuna mana da aka ce fidiyatu ta'ami masakin da wancan fidiyatun ta'amu miskin da kuma kira'a ta uku wa alal ladina yudiqunahu fidiyatun ta'amu masakina muhalli shaydin anan shine da aka ce fidiyatu fidiyatun ta'amu miskin miskin kaga miskini da yake nan nan kuma sai aka ce fidiyatu ta'ami masakina miskinai daban-daban sai aka kawo shi a matsayin jami'i to wannan zai ba mu fa'idan cewa wadda watakila yana da laluran da ba zai iya yin azumi duka ba zai ciyar kamar tsoho ko tsohuwa ko wanda yake fama da rashin lafiya na dindindin na gaskiya wanda likitoci sun tabbatar da cewa idan ya yi azumi zai samu matsala to wannan kaga watan ramadan ɗinsa gaba ɗaya ciyarwa zai yi to kaga zai iya ɗaukan kirawo'in nan guda biyu ko fidiyatun ba'amu miskin ya halatta ya rike miskini guda ɗaya ya yi ta ciyar da shi na tsawon kwanaki talatin ɗin ko firiyatun ta'amu masakin ko firiyatun ta'ami masakin miskinai daban-daban ya halarta ya canza yau ya nemi wannan gobe ya ciyar da wannan jibi ya ciyar da wannan har ya zama ya ciyar da miskinai talatin muhalli shahid dai abin da ake nema shine ya zama na a madadin kowane wuni ɗaya an ciyar da mutum ɗaya sawa'un wanda aka bashi jiya shine aka maimaita masa yau ko kuma wani ne aka bashi yau kuma bayan wanda aka bashi a jiya to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani sai ce faman taɓawa a khairan duk wanda ya taɗawu'i na alheri bayan yayi farilla ya ƙara da nafila to fa huwa khairullah wannan shine mafi alkhairi a gare shi wa anta sumu khairul lakum ku yi azumi Allah ta'ala ya ce shi ne mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in da kun san falalan da ke cikin azumi to za ku gane cewa yin azumin shi ne alheri gare ku wannan malamai suka ce ana magana ne akan su sahabbai a wancan lokacin da aka ba su zaɓi ko ka yi azumi ko kuma ka sha ruwa ka ciyar to sai Allah ya ce to inda kun san alherin da ke cikin azumi da za ma ku zaɓi a yi azumin madadin a ce a ciyar to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fallanta a yi azumi to wannan yana nuna mana darussa daga wannan aya mafi girman darasin da za mu ɗauka shine annal mashaqqata tajlibu taysir addinin musulunci shari'ar musulunci ba shari'a ce ta wahalar da mutane ba ita shari'a duk inda wahala take to sauki yana samuwa a wannan wajen duk inda tsanani ya zo to daga shi kuma da aka ga an kawo sauki a manafinsa yanzu misali Allah tabaraka ta'ala ya haramta cin mushi a ayoyi da yawa cikin Qur'ani amma duk inda aka yi bayani akan karku ci mushi karku sha jini karku yi kaza sai kaga Allah ya ce faman yatturra ghayra bagin wala adin fala ithma alayhi faman yatturra ghayra bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim ga sunan ayoyi da yawa duk wanda ya shiga cikin halin matsi da tsanani ga shiga yunwa ta wato ta kai masa makura ga kuma mushi Allah ya ce to wannan fala'is ba alai ba laifi a kansa ga yunwa ga mushi to ibnu taymiya ya ce idan ka bar wannan mushin baka ci baka mutu da yunwa zaka tashi ranar alkiyama cikin waɗanda suka kashe kansu saboda musulunci duk inda wahala ta zo to addinin musulunci yana shafe wahalan ta hanyar kawo sauki shine yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah na son ku da sauki baya son ku da wahala saboda haka zamu gane yadda addinin musulunci yake da yake da sauki da kuma irin rahamar Allah subhanahu wataala da yasa Allah ya fallanta wa mutane azumi din da yace wa anta sumu khairul lakum inda kun san alherin da ke cikin azumi da kun gane ba ku da wata mafita da ta wuce azumi in kuntum ta'lamun na'am sai ce shahrul ramadan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون na'am kafin wannan ayar abinda na manta in faɗi mana shine ciyarwa da mutum zai yi ya ciyar da miskini a madadin azumi to abinda ake ciyarwa me za a ba wa miskinin to malamai sun tafi akan cewa ana bashi abincin da kai kake ci a gidanka shi ne da aka ciyar da miskini misali mutum ne mai miliyoyi miliyan 500 jarinsa ko biliyan guda kullum yana cin a shinkafa da kaza yana shan lemo juice iri-iri to haka za ka haɗa wannan paket ɗin wa miskini ɗaya to in ka sauko ƙasa wanda watakila madaidaicin abinci yake ci shi ba talaka ba shi ba mai kuɗi ba ba yabo ba fallasa to nan shinkafar daidai yake dafawa yar gida shi zai dafa ya ba miskini wani ko tuwon masara ake ci a gidansa to haka nan sai ya dafa ya ba miskini saboda haka abincin da mutum yake ci a gidansa ba wanda ake ci a gari ba wanda kai kake ci a gidanka shine zaka bayar dan an ce wanda ake ci a gari mai yiwa wani bayi da kuɗin sayan abincin da aka fi ci a garin to kaga saukin da aka ce an samu mishi bai samu ba kenan wani kuma ya wuce haka to bai kamata kuma a yi ƙasa da shi ba na'am alaikum salam eh za a iya ba da ɗanyi za kuma a iya ba da dafaffe gwargwadon buƙatar da a mai abincin yake da ita amma dai galibi malamai tun da suke ce a ta'amu fafidiyatun ta'amu miskin ciyarwa aka ce ai kaga in ka ba mutum zallan danyen abinci ai baka ciyar da shi ba tukunna da saura ana so a hada masa kayan da daga abincin kawai sai ci yanzu aka bashi zallan mudun shinkafa za a wajabta masa zuwa nemo kudin cefane da itace da waye da waye da wato za a bashi danye sai kuma hada mai da cefane eh yawa sai zama ready made ne kawai yawa yawa an riga an bashi eh Allah ya samu dace Allah ta'ala sai ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran Allah ya ce watan da kamar ka ce ne Allah yana cewa ku yi azumi shine mafi alkhairi gare ku inda kun sani to a yaushe za a yi azumin sai ya ce shaharu ramadan za ku azumci watan ramadan ne alladhi unzila fihi alquran wadda a cikin wannan watan aka saukar da alqur'ani to anan shaharu ramadana mudafun ne wa mudafun ilaihi kaga shaharu mudafun ilaihi marfu'un ne alamatu raf'ihi ad-damma ramadana mudafun ilaihi majrur alamatu jarrihi al-fatha li'annahu mamnu'un min as-sarf domin shi ramadan bai daukan kasara sai zaman maimakon a ce shaharu ramadani sai a ce shaharu ramadana alladhi unzila fihi al-qur'an to menene ash-shahr malamai suka ce shi a shahar kamar yadda Sheikh Uthaymeen ya faɗi a tafsirinsa shine muddatu ma bainal hilalaini tsakanin wata ɗaya da wata na biyu to kwanakin da suke tsakani shi ake kira da ashahar misali yanzu an ga watan Ramadan jiya ɗaya ga wata ba to sai aka tafi aka tafi sai aka ga watan sallah to tsakanin ganin watan Ramadan da ganin watan sallah waɗannan kwanakin su ake kira da shahar wata kenan kamawan wata kenan da kuma tafiyan watan ta hanyar kamawan watan gaba to sai a ce wannan shine shahar wannan shine wata to menene ma'anar ramadan ramadan malamai sun tattauna akan me ma'anar lafazin ramadan wasu malamai suka ce an kira ramadan ne li'annahu yurmidu dhunub aw yuhriquha saboda yana kona zunubai sai aka kira shi da ramadan mai konawa kenan mai kuna yana kone zunuban bayi yana cinye zunuban bayi in ka gama azumi sai zamana gaba ɗaya zunuban ka ya tafi kamar yadda manzo Allah ya ce man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya azamci watan Ramadan yana mai imani da neman lada to Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa kaga ya cancanci Ramadan kenan wasu daga cikin malamai suke cewa an kira shi daga da shahar Ramadan ne min ar-ramda ko ar-ramad ar-ramad shine waqtul harth lokacin zafi to sai a kira shi da ar-ramda to saboda galibi mafiya yawa ramadan yana zuwa a lokacin zafi mafiya yawa to shi yasa aka kira shi da ramadan saboda daga ya zama ala wazni fa'alan ne na lafazin ar-ramadu ko lafazin ar-ramda saboda haka sai aka ce to shaharu ramadan wannan watan da yake zuwa a tsananin zafin nan ana zafi saboda kamar yadda muka sani su larabawa wancan lokacin sahara ta fi yawa a inda suke da saboda haka saboda yawan sahara duk sanda ake zafi to zafin da gaske yake zuwa to shi yasa sai a kira shi da Ramadan ala wazni fa'alan na ar-ramda da haka Allah ya ce to shaharu Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an watan Ramadan da aka saukar da al-Qur'ani a ciki hudan linnasi domin ya zama wato ainihin shiriya ga mutane wa bayyanatin minal huda da kuma hujjoji bayyanannu na shari'a wal furqan da kuma rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya wannan shine dalilin da yasa aka saukar da alqur'ani hudan linnas dan qur'ani ya zama shari'a ga mutane ya nuna musu hanya madaidaiciya wa bayyanatin minal huda ya musu bayani filla filla hujjoji daki daki su gane hanyar shari'a su gane hanyar bata wal furqan sannan kuma ya zamana ya farrake bainal haqqi wal batil tsakanin ƙarya da gaskiya bainat tauhidi wa shirk qur'ani shine zai bambance maka ga tauhidi ga shirka qur'ani shine zai bambance maka bainal khairi wa shar ga alheri nan ga sharri wa bainan nafi wa dhahar shi yasa yake cewa tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira albarkatun Allah sun yawaita wanda ya sassaukar da alfurqan wannan littafi mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiyan nan bisa ga bisa gabawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya zama wato mai gargadi ga mutane daga sai Allah ya ce faman shahida minkum shahara duk wanda a cikin ku ya halarci Ramadan to falyasum yayi azumin watan Ramadan wannan wajen akwai waɗanda suke ba ta fassarar da bata dace ba sai su ce wai faman shahida ai duk wanda ya ga wata a cikinku to fal yasumhu yayi azumi ma'ana kenan in dai baka ga wata ba kai da idonka to ba za ka yi azumi ba har yanzu akwai wannan mutanen masu jiran sai sun ga wata kafin su yi azumi to wannan babban kuskure ne domin a ka'ida ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya adili in ya tabbatar ya ce wallahi ya ga wata in har an yadda da adalansa to shaidansa ya wajabta ma kowane musulmi ya tashi da azumi ya wajabta ma kowa ya tashi da azumi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shaidan mutum daya a lokacin da ya bada shaidan cewa ya ga wata manzo Allah ya ce a sanar gobe ya tashi da azumi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ba hujja bace kace ai ni ban ga wata ba dan haka ba zan yi azumi ba wannan ba hujja bace wannan kuma fassara ce mummuna wadda bata dace da fassarar magabata ba ma'anan faman shahida shi ma'anansa shine faman hadara duk wanda ya halarci watan a cikin ku aka sanar an ga wata yana nan to wajibi ne dauki azumi wajibi ne dauki azumi sannan abin da ya shafi lamarin ganin wata a dole ne mu sani cewa addinin musulunci yana da tsari tsarin nan kuma shine yana tafiya ne karkashin shugabanci kuma wanda musulmai suka ayyana mafiya yawan musulmai suka ayyana a matsayin shugaba to shine yake da iko a wannan fannin yanzu misali sarkin musulmi shi yake da iko da nauyin sanarwa mutane an ga wata a ɗauki azumi ko ya sanar an ga wata a ajiye azumi wadda wannan koda mutum ya yi musu ya yi jayayya amma dai zuciyarsa tana gamsar da shi cewa sanar da an ga wata ba muhallinsa ba ne zuciyarsa za ta gamsar da shi cewa sanar da ganin wata ba aikinsa ba ne shi ma kuma ya sani daga ba wani wanda yake da ikon ya ce to mu ni da ɗalibai na gobe za mu ɗauki azumi ko ni da ɗalibai na gobe za mu yi sallah wannan haramun ne kuma duk wanda ya haka ya raba kan musulmai don manzo Allah ya ce as-sawmu yawma yasumun nasu azumi shine ran da kowa yake azumi to da haka bai yiwa a ce a gari akwai masallatan juma'a sama da ɗari masallatan juma'a nan sama da ɗari kowa sai gobe zai yi sallah kai kuma yanzu ka ce to da ni da ɗalibai na yau za mu yi sallah kaga baka yi as-sawmu yawma yasumun nasu ba baka yi wal fitr yawma yaftirun nasu ba to har cikin ɗaliban ma sai an samu wanda zai kauce kaga wannan bai dace da ranan da mutane suke azumi ba bai dace da ranan da mutane suke shan ruwa ba saboda haka kuskure ne kuskure ne mutum ya bi wani akan wannan batan haka a yanzu shugaban kungiyar izala bai da daman yanzu ya ce to na sanar an gauta gobe yan izala su tashi da azumi haka nan shugaban yan dariƙa bai da wannan damar tunda duka an ayyana an ce wani kai ne shugaba to wajibi ne a saurara daga gare shi wannan wajibi ne Allah ya kyauta amma za ka ga mutum da in ka tare shi a hanya ka tare shi a tsakiyar watan safar ka ce mai a wani wata ake ciki yanzu watan musulunci bai sani ba bai sani ba lissafo mana watannin musulunci guda sha biyu bai sani ba amma sai an zo azumi tukunna to anan ne kuma zai fara rigima ka ga tantirin jahili wai na maganin wai an ce manzala bai taɓa yin azumi talatin ba saboda rashin hankali amma manzan Allah bai taɓa yin azumin talatin ba shine kuma manzan Allah ɗin yake cewa in kun ga wata ku yi azumi in kun ga wata ku sha ruwa in ba ku ga wata ba manzan Allah ya ce ku cika talatin manzan Allah shi ya faɗa kenan annabi ya sani Allah ya sanar da shi cewa ba mamaki akwai sanda za a zo watan ya kai talatin mai yiwuwa kuma ba lallai a gani ba a zamaninsa kuma hasali ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya ɗauki azumi na talatin aka ce da shi an ga wata ya ce a sha ruwa kaga kenan da ba a tabbatar mai an ga wata ba zai kai na talatin ɗin daga wannan fahimtar kuskure ce wannan fahimta ce ta kuskure da ya kamata mutane su gyara shi sosai fahimtar kuskure ne Allah ya samu dace daga Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan wanda ya zama bayi da lafiya au ala safarin ko yana halin tafiya wanda jiya mun yi bayani akan yanayin rashin lafiya da halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ya sha ruwa sannan kuma ya kirga wasu kwanaki na daban kuma ya biya bashi yuridu Allahu bikumul yusra Allah yana son ku da sauki wala yuridu bikumul usr Allah bai son ku wahala Allah bai son ku wahala shi yasa ya ba ku dama sannan sai ya ce walitukmilul idda walitukmilul idda Allah ya ce na wajabta muku in kun yi azumi kun sha ruwan azumi saboda rashin lafiya ko saboda tafiya ku biya domin ku cika gidayen ya zama kun yi azumi daidai da sauran mutane walitukabbirullaha ala ma hadaku sannan kuma dan ku girmama Allah a bisa abinda Allah ya shiryar da ku na addinin musulunci girmama Allah ku gane darajar da Allah subhanahu wata'ala ya muku wala allakum tashkuru domin ku zama masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala Allah tabaraka wata'ala ya sanya mu cikin bayinsa masu godiya gare shi ya daura mu akan hanya madaidaiciya zamu dakata ne insha Allah ta'ala gobe Allah ya kai mu sai mu tashi akan aya ta 186 abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana na'am wannan idan mai ciki ta sha azumi gaba ɗaya wata in tuno za ka biyar bayan sallah za ta yi ashirin da tara da kuma talatin ya danganta da azumi nawa aka yi idan an yi azumi ashirin da tara kaga ashirin da tara ake binta in an yi talatin talatin ake binta alaikum salam abin da ya shafi ciyarwa za a iya hada na wata daya a bayar ma mutum ɗaya hakan ya yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu